بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake juyawa turmi na biyu a cikin darussanmu na manzumatun rasis fi fiƙe mafasi daga nan garin shagamu a cikin jihar ogun a najeriya yau muna ranar litinin ranar 24 ga watan zulkada shekarar hijira ta 1447 wanda ya dace da lissafin 11 ga watan mai 2026 malam ainihin wato a alus su'aidan yake cewa daga lambar baiti na 22 ya ce wa minal makasi da hibbu a aradi wara fal aslu fil a aradi hukumul hurmati wannan shi ne cikin muhimman makasu na hudu mun ji na ɗaya shi ne hibzuddin na biyu hibzun nafs na uku hibzul akal ko na hudu shi ne hibzul a'arat kiyaye mutuncin mutane wajibi ne a kiyaye mutuncin mutane Allah ya hana duk wani abu da ya taɓa mutuncin ɗan adam shi ne ya ce wa minal maqasid daga cikin manufofin shari'a akwai hibbu a arabil wara kiyaye mutuncin ɗan adam fal aslu fil a'radi abin da yake asali game da mutunci hukumul hurmati musulunci ya ce haramun ne taɓa mutuncin wani wani da yake cewa inna a arabakum haramun alaikum ka hurmati yawmikum hadha da jini da mutunci annabi sallallahu alaihi wasallam aikin hajji yace duka haramun ne katangaggu ne saboda ka shi aka haramta abubuwa da yawa wanda zai ambata mana su a nan gaba kadan la tantahik arban irdan bi ayi jariratin bi tasallutin kana nimatin aw ghibatin la tantahik irdan kada ka ci mutuncin wani kada ka keta haddin mutuncin wani mutum bi ayi jariratin ta kowace fuska bi tasallutin kamar ka taka masa mutunci ka buɗe harshe tasallut shine ka buɗe harshen ka ka faɗi magana mummuna akan mutum kana nimatin kaman annamimanci annamimanci shine gulma mai fuska biyu ka faɗa a wuri nan ka ɗauki na wannan wurin ka sake kaiwa wani wuri shine annamimanci da nufin haɗa kwanzagwarma don haɗa rigima au gibaci ko kuma giba shi ne faɗan aibin mutum a san da baya nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan shi ne giba wanda kuma ba aibi ba aka faɗa nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan shi kuma shi ne albuhutu shi ne ƙazafi kenan wahfaz lisanaka an qaba'ihi mantiqin kuma wato ka kiyaye harshenka daga duk wata mummunan kalma da za ka iya furtawa kama sabbatin au shatmatin au la'anat kamar ashariya ko zagi ko tsinuwa a larabci asabbu wa shatmu sun abu ɗaya ne sai dai sa da ɗan bambanci zaka ce asabbu shine al-ifalatu fi ta'ayir wa dhamm kai ta faɗan magana kana maimaitawa kamar da wasu a ce zage-zage kai ta zagi ka maimaita ka faɗi wancan ka maimaita wannan shi ne asabbu haramun ya nabi ya ce sababul muslimi fusukun sannan kuma akwai ashatu shi ne zagi ƙwaya ɗaya ko ƙwaya biyu ko wanda aka yi ma ba da sunan zagi ba amma kalmar ta zaki kamar kice dallacin shekiya ir yadda ya maza su yau zai ce kawai ce kai a dan iska ne to kaga wannan zaki ba yadda shine ashatu shi ma haramun ne ya zama wannan ya haramta kun ga min babu aula wancan ya haramta wanda zaka tsaya kai wa mutum ta tas ka zage shi ta uwa ta uba ka mai gori ka mai tonan asiri wai dan kuna fada shine da annabi ya ce cikin siffar munafikai a aiki wai za ka sama fajar shi ne asab kun ga asab ya fi nauyi kenan akan ashatu amma suna ya ɗaukar ma'anar junansu don ko da wasu duka ce ake zagi sannan sai ce au la'anati ko kuma tsinuwa shi kuma tsinuwa shine kore wani bawa daga samun rahama Allah Allah ya tsine ko kada Allah ya gafarta wa wani ko Allah ya sa kabarin wani ya kama da wuta wannan shine Allah'an shi ma an haramta yace wal aslu fil abda'i hurmatuha mata hasala ishtibahun fi furujin niswati wal aslu fil abda asali game da al'auran mata hurmatuha sun haramta mata hasala ishtibahu duk sanda aka samu wani shuba fi furujin niswati game da farjojin mata wannan ka'ida ce daga cikin qawaid istisna'iyya fil mu'amalat alqaida al-asl fi qawaid al-mu'amalat shine halal ne duk wata mu'amala ma'ana kasuwanci cinikayya zamantakewa sauran al'amuran yau da kullun na rayuwa to halas ne ya sani kun san a shari'a na raba abubuwa zuwa gida biyu akwai ibadat akwai mu'amalat al ibadat shine abin da mutane ba su san da shi ba sai da annabawa suka zo suka ce ai mutane ba su san da sallah ba sai da annabawa suka ce ai ba su san da azumi sai da annabawa suka ce ai to shi zaka ta sai alqur'ani an ce ayi kaza ayi kaza ayi kaza duk wanda ba a ce ayi ba to ba a ce ayi ba to ba ruwanka da shi al aslu fil ibadat at tawaqquf kenan amma abubuwan da dama can mutane suna yi ko da ba su san addinin sama ba na ba gana haka in ka je garin ma maguzawa za ga ana neman abinci ana yin aure ana haihuwa ana zamantakewa ana gina gida ana kasuwanci ana makwabtaka ana fada ana sulhu ana sarauta ana siyasa waɗannan su ne mu'amalat da su kuma asalinsu gaba ɗaya halas ne sai abin da shari'a ta ce kada yi da ga za shari'a tana zuwa ne da istisna'atin ta ce banda kaza banda kaza banda kaza da ka zo kuri mutane kuma bai ta tuwa da wala mul khizir kaza kaza kaza kaza za ka zo aka ce kuri mutane kuma umma tu kuma bala tu kaza kaza kaza kaza kaza to wanda duk ba wannan ba wa ila lakum ma wara azalik ina fata mun gane gama ko ta kaida istisna'iya cikin mu'amala ita ce wannan ita ma asalinta haramun ne kama addini shine al'auran duk wata ƙiyama ce haramun ne ga dukkan mutanen duniya sai mijinta sai wanda ya mallake ta ta hanyar mallakar bauta amma kaga yanzu noma mutane su je su kama noman wani abu to halas ne su noma shi ko me sai inda suka zo shari'a ta ce to banda noma kaza a kasuwanci halas ne a yi duk wani kasuwanci sai ya saba wa ka'ida da shari'a ta hara amma su mata duka suna matsayin haramun ne bai halasta wani ya taba al'aurar wata mata ya sadu da ita ba har sai in ya biya sadakinta an yi siga da shaidu an yadda cewa matarsa ce wani ya sun bashi ko kuma ya kama ta a matsayin baiwa a wajen jihadi ko ya siye ta a kasuwa da ake ce masukun nakas wato kasuwar bayi a lokacin da ake ko wurin da ake mu'amala da bayi to ita ce wannan ka'idar da yake ga mana cewa mata hasala shibahu nisan da aka samu wani dan rikici ko dan jirwayewa fi furujin niswati gaba da farjin mata to haramun wato duk matar da ba ka da tabbacin matar ka ce an zuwa ce maka an daura auren amma kuma sai wani cikin waje ya kira ka a waya ce to akwai matsala fa wallahi da auren na bai dauri ba saboda kaza to yanzu akwai shubha ko ka shigo gida ka tare da ta mata tana kwance a ɗakin ka sai ka ga ta yi kiba fiye da matarka ko ka ji murya ba murya matarka bane to ba za ka ci tunda dai ka ganta a ɗakin ka kawai matarka ce ba sai ka tantance wataƙila ƙanwarta ce wataƙila bakuwarta ce wataƙila mai aikin gidanku ce shine in akwai ishtibahi kisan da aka samu ishtibahi a ko ka aure ta sai aka zo aka ce ai yan uwaka ce kamar da ya faru da wani mutum a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi aure matan anguwa suna zuwa ganin amarya wata tsohuwa na shigowa ta kalli amarya ta kalli ta ce kai wannan ai kanwarka ce ai na shayar da kuta ne yace amma ki baki da mutunci ya zaki mun haka sai ya tashi ta bugun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah na aure amarya ta mun yi soyayya gashi na santa amma wata mata ta ta ce kaza kaza annabi ya ce kaifa wa kad kila al'amari ya lalace duk da tsohuwar da ya tsohuwa ce ana ganin kamar ba ta ɗan ruɗe kamar ba ta sa abin take faɗa ba amma tunda ta faɗa to shubha ta auku ya za ka ji a jikinka in a ce kana tarawa da matar da akwai yiwuwar ƙanwar ka ce haka ba daɗi to gara ka haƙura kawai wani sa'u suwa kabiyar da shine an samu shubha ke na fata mun gane duk sanda aka samu shubha irin haka to mutum ba zai mu'amala da wannan mata ba saboda kiyaye ainihin wato a mutunci shi yasa malamai suka yi magana akan abin da ya shafi irin abin da ake yanzu a milk bank a wasu wurare ko wasu kasashe ko a nan Najeriya manyan asibitoci akwai da ake zuwa mata su ajiye wasu asiyarwa suke ruwan nono a siya a ajiye a cikin firiza wanda zai sa sanyi ba zai lalace ba ba zai daskare ba yadda kaga yogurt sai wasu mata su dinga zuwa suna siya suna bayarwa su ba su so yara su sha musu nono kai ya zube ko nonon bai isa ba ko na abu makamanta ka zai je su sai na kanti kuma nonon wata mata ne to irin wannan a shari'a haramun ne tunda ba za a tantance nawa ya sha ba kar nan gaba ya bai auri uwarsa ko kanwarsa ko ɗiyarsa bai sani amma ka kafirai ba ruwansu suna yin wannan ba ruwansu tunda su kafirai ne ba su da dokoki a kisa aka hana wannan wal qasd يحرم في الشريعة مطلقا أيضا وينهى أن تتبع أورج هكذا يتي والقذف كذب يحرم حرام في الشريعة أتكين شريعة مطلقا كيفي wato mutum ya ga wata mata katangaggiya ya jefe ta da fasikanci wanda Allah ya haramta wannan wallazina yarmul musanat wanda suke jifar mata katangaggu Allah ya tsine musu haramun mace wadda ke muminatun gafinatun bata ma san ya ake ai zina ba bata ma sani da za ta yi sha'awar ɗa namiji bata yana ta samu ba haka za ta haƙura har sha'awar ta wuce amma wani matsiyacin kawai ya ganta ya ce munafukan banza mu za a gaya wa addini in ba su niƙaban nan kaza to wannan kazafi ne kuma babban laifi ne a cikin shari'ar musulunci haramun wadda ta katange kanta haramun ne a mata kasashe kuma laifi ne babba saboda cin mutunci ne kuma akwai haddi shine bulala tamanin ko aidan har ila yau wa yunha an tatabbu'e aurati kuma aka hana bibiyan asirin mutane ka dinga kokarin sai ka ji labarin me wane yake ci me wacce take ci wai wancan ta yi aure amma kwana biyu muka ta dawo gida ko auren ya lalace ya muke ganin ware yana wucewa da kafa ina motar shi ko da ya siyar ne ko yana jin zamanin tunan bunna ne mun gane irin wannan tambaya abin da bai shafe ka ba game da rayuwar mutane dan ka ji sirrin su wannan ne yace na wallahi ko gaishe ba zai ba tun kasan garin fa yayi tsanani yanzu ka bai da ko sisi kasan an kore shi ayi kasan kaza kaza kaza ai wancan kaza kaza ai wancan da ke gani kaza kishiya ba aka yi mata ko gani ta fita hayyacinta ba ku dini waɗannan bibiyan sirrorin mutane haramun saboda mene saboda daga cikin hanyoyin da suke buɗe ƙofar cin mutuncin mutane da yin gulmarsu da yi musu iske ya ce wale ajilihi furida na hijabu alal nisa saboda kiyaye mutuncin mutane aka farlanta wa mata hijabi da can mata ba sa lullube jikinsu suna fita haka yadda ya sawwaka sai na umar yana ta ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shawara cewa ya manzo Allah ka umarci matanka su dinga lullube jikinsu saboda a cikin gari akwai mutane wani ba yi da kirki wani ba yi da mutunci wani ba yi da kamewa har dai Allah ya saukar da ayatul hijab da yake malamai suna sabani akan an ce ayatul hijab wacce ake nufi amma dai an fi kawo shi zuwa ga faɗin Allah ya yi nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alaihin min jalabibihinna zuwa ƙarshen aya wasu mun ce a faɗin Allah ne wal yadribna bi khumurihinna ala jibihinna ko wani bangare na wata aya wallahu a'lam idan wannan ayoyin umarni ne akan cewa mata su lullube jikinsu su sa himarinsu in za su fita su rufe jikinsu in ba ya zama dole ba kada su fita a gida wa karna fi buyuti kunna wala tabarrajna duka qawaid ne ga sanar tsakakan sotul nuri da sotul ahzabi wanda suke magana akan hukuncin fita da suka shafi mata da abin da su haka ana so mace ta lullube jikinta lullubi wanda ya tabbata a shar'ance ya cika sharaɗin lullubi fuska da hannaye mahallin saɓani cewa ta saka niƙaji kuka ta saka amma dai sakawan ya fi falala a kan rashin sakawa wallahu ala wannan shi ma an farnanta shi ne don mene don kiyaye mutuncin mutane kuma na kotun ƙa'idan na a wa idza tazaham idza idza idza tazahamat al-maslahat wal mafsada quddimat aglabuhuma a cikin sa hijab da mata suke akwai wahala ne ko ba haka ba na farko bayan ta gama sa kaya tana buƙatar additional kaya kuma additional kayan nan sai an sa kuɗi an siya sannan ga zafi wataƙila da kafin da ake sakawa fuskar ta mawata ƙurace wata zafin rana da zafin hijabin duka ya hau jikinta amma kuma in bata saka ba fa to akwai kuma wanda yafi wannan zafi da Allah ya ce kul naru jahannama ashaddu harra in bata saka ba fa za ta zama karan bara ga fasikai wanda duk ta zo wucewa ya ganta ti iri iri yadda kabilun nan suke yawo to kawai ya ga abinci ya dan iska ne kawai ya ga abinci kamar da Allah ya ce fa yatma alladhi fi qalbihi maradun wanda a zuciyarsa akwai cuta ta san sha'awa ta banza ta fasikanci da ya ga mace wadda ke irin kalas kalar fasikai a shigarta ko kalar fasikai a mu'amalarta ko kalar fasikai a maganarta da ya ga abokiya harka kaga ta zama zari'a zuwa ga barna kuma daga nan ta kuma zai zama zari'a watakila zuwa ga cutar da ita ma kai mata ta yin fasikanci ta ce ba ta yi sai su ce ƙarya take ne ta yi wannan shigar saboda haka aka hana mata su dinga yawo tabbar aka ce su saka hijabi su sa lullubi su ɓoye al'awarsu sannan su daina kallon maza ido da ido wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihin wa yahfazna furujahunna aka ce kuma kar su saka ma wani abu na kayan kwalliya wanda zai ja hankalin mutane zuwa gare su wanda misali kaman wala wala ya jirba bi abdin na hol bidin ba ya kuma zai na kata dinga buga kafarta dan a ji karan takalminta ko karan munduwarta ko tana tafiya tana cin cingam ko tana tafiya tana yin wani abu da za a hankali zai jawo zai dawo gare ta to ki hada wannan da tiktok da mata suke ta dinga yin wani abu a tiktok dan a dawo ana ganin ta ta sa wannan kaya ta sa wancan ta yi nan ta yi can ta yi tsalle wadda sunan tana kasuwa ko tana tana tana tana tana marketing ko tana yin online business to to me take sayarwa ta kullum tana sai da aya ne yanzu da da da da da da, da gullisuwa ko tana sai da kanta wani take sayarwa ke ko kuma duka bidiyon da kake so irin waɗannan shakiyan da ake cewa muna bara muna karuwa yan bararoci Allah ya kyauta ولأجله فرد الحجاب على النساء ولأجله haruman kishakul aurat a sanadiyar kiyaye mutuncin mutane aka hana buɗe al'aura aka hana mutum ya bayyana al'aurarsa sawabin namiji ne ko mace waka zalliwa muharramun waka zina a sanadiyar aka aka haramta luwadi namiji ya dan uwansa namiji wa zina da kuma mu'amala ta zina mu'amala tsakanin namiji da mace wadda ba aure ba wa uqubatul jurmaini sharru uqubati kuma laifin wato punishment ɗin waɗannan laifuka guda biyu babban punishment punishment ɗin zina dai shine idan mutum bai taɓa aure ba bulala ɗari in ya taɓa aure za a jefe shi shi ko punishment ɗin luwaɗi kowaye ya yi shi to jefewa ne hatta koda da dabba ya yi za a kashe shi a kashe dabba wasu ma suka ce za a sa mutum ne akan dutse a turo shi ƙasa ya faɗo ya ragargaci Allah ka tsare mu aidan wa ma yufdi lahunna muharram haka nan kuma duk abin da zai ja zuwa ga waɗannan bai su haramun ne abin da zai ja zuwa gare su ma haramun ne su ne muqaddimatu zina isa Allah ya ce wala taqrab bai ce a kai tsaye kawai kamar yadda ya faɗa can wala yasnun haka nan wajen labari ana faɗan sifofin musu amma wajen hali sai aka ce wala taqrabu zina to muqaddimatu zina kaman yin magana na gwanan wasu wato magana da za ta sa wani hankalin shi ya dawo kanki ko yin shigar banza ko yin zance na banza ko na batsa duk makamantan suna cikin muqaddimat na zina haka nan kaman kebancewa zai zai faɗa mana kan ba'an duna maharin kaman mace ta yi tafiya ta je wani gari ba tare da muharramata ba ta kama hanya ta tafiyar ta wani gari ita kadai wannan haramun waka khalwati haka nan kebancewa da mutumin da ba muharramata ba al-khalwa annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana wa tabarrujin aw quldatin ma'aribati haka nan tabarruji fitowa babu lillibi mace ta fita cikin maza babu lillibi shi ma an hana aw quldatin ko ta dinga cakuɗe ɗaya da maza zama tsakanin maza shiga cikin maza akwai wanda ko a aji ne ta fi ta zama cikin maza ita ta maza da cikin ko namiji mai son zama cikin mata shi kamar ɗan daudi wannan ma an hana shine alkhalta yana daga cikin manyan hanyoyin samuwar fitina a cikin al'umma shine cakuɗa maza da mata a wuri daya kamar da ibn qayyim yake faɗa a cikin al-turqul hukumiyya da ka ga duk wuraren da aka yi sakaci aka bar maza da mata suna cakuɗewa da juna za ka gabar na tafiya a wajen kalli manyan makarantu da jami'o'i da wuraren aiki inda ake cakuɗewa kamar nysc camp kamar asibitoci kamar kasuwanni da ire-irensu ka ji labarin irin baɗalar da ake waɗan wuraren saboda an bar mutane babu mutunci babu sanin ya kamata babu alkunya Allah ka tsare haka nan sai ce wa wa ma'aribat wato cakure ɗaya ne a wurin da zai zama akwai akwai shubuha akwai abun kokonto waka za mu tsala atun nisa bin nazaret haka nan kurawa mata ido a ita kallon su mutum ya zama mai kallon mata duk inda sauti yana kallon su ai su ma an ce wa kullil mu'minina yaghuddu min absari yana daga cikin laifuka sagair wanda ke juyawa ya zama cikin kaba'ir mutum bai sani ba shine kallon matan da ba naka ba mutum ya dinga kurawa mata ido duk da suka wuce yana yana yana yana haɗiye miyo kamar mayi duk inda ya ga mata yana kallon su to wannan idan mutum yana ta maimaita shi har zai zama kabira yana zama babban laifi kuma shine mabuɗi na farko na samun cuta a cikin zuciya ta sha'awa saboda haka mu zama masu kiyaye ganin mu sannan ku da kuke karatu alkurani a laramomi yana da gaskiya abin da ke lalata hadda yawan kallon banza da aran ma zai ba mu wannan bayani duk wanda yake so hadda shi da kyau to ya kiyaye idan shi da ganin abu na haramtawa ko matan ne ko ba su ba ya raba idan shi da ganin munanan abubuwa don Allah ya so hadda shi za ta yi kyau ya zama idan shi akan alkurani ba akan matan mutane da yayansu ya zami da wannan zamanin wanda matan su suke so ba a kalle su kuma ban gansa a gari ba suna nan akan tiktok da facebook da instagram da wacece gram duka su sai dai ake tuba dai ake istighfari da Allah ya samu gama lafiya duk imanin ka sai ka gansu sai dai ka gani kawai ka kauce ka wuce abinda ma suke so kenan a kalle su a dinga musu comment ana cewa wow wanda suke so ana musu kamar ana musu laki Allah ka shirar ta da zura yace bal inna listi'dana kana li ajlihi fa hafaz hudita la irda hibba siyanat bal ha ila yau inna listi'dana a sanadiyar kiyaye mutuncin mutane ne aka ce in za ka shiga gidan mutum ka nemi izini la tadkhulu buyutan غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها karka shiga gida ko ɗakin da ba naka ba har sai ka yi sallaba ka ne mai zai hatta ɗakin iyayenka ɗakin mamarka ko turakan babanki ko shi kaɗai ne a ci ko shi kaɗai ko shi da maman shi ka kawai ki shiga za ka iya ganin su a yanayin da ba za su so a gansu za ka iya ganin su a wani position da ba za su so a gansu haka kai ma an shigo wurin ka ba za ka ji daɗi ba annabi ya hana shiga ɗakin mutane ko gidajen su babu izini haramu idan ko mutum ya shigo babu izini da abin da aka mai shi ya ja nan Musa ya taɓa fasa ma mala'ika ido kamar yadda aka sani ko wani mutum ya taɓa leƙowa ta wata kofa irin da ake lekawa ta gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya dauko wani karfe mai tsini zai caka da ido sai Allah ya ce make shi ya kauce annabi ya ce mishi da na caka ma ido na caka wa banza to wanda ya leko ta gidanka in ka hukunta shi ka hukunta banza amma a Najeriya ba na jin baka hukunta banza ba dan wallahi sai ya zama rigima da kai da yan sanda saboda wannan sai ka kiyaye dan sai ci kudin ka a banza kai ma kai ne ka kai ne ka zama banzan kenan haka ne ko wannan kenan sai na biyar ya ce wa min al-maqasid hibbu amwalil wara abu na biyar cikin waɗannan al-maqasid khamsa da ya kamata hukuma ta kiyaye mutane shine wa min al-maqasid hibbu amwalil wara yana daga cikin manyan nufin shari'a kiyaye dukiyar halittun Allah dukiya babban ni'ima ce cikin neman Allah wanda Allah ya ba mutane wanda rayuwa ba ta yiwa sai da ita da haka ba abin mutane su yadda suka ga dama ba aka hana abubuwa da yawa dukiya Allah ce a hannunka da haka Allah ne zai gaya maka ya zaka da ita wa an tukun ma ja'alakum Allah mustaqlifin fi wa atil qurba haqqan wal miskina Allah ne zai faɗi ya za a yi da ita wala tubdi tabzira annabi ya hana a cikin hadisi da yawa ya hana israfi ya hana barna ya hana cin dukiya bisa zalunci ya hana ta wurin bashi da sauran da hanyoyin da za a hana cin dukiya bisa barna saboda dukiya babban ni'ima ce saboda kuma a cikin cin dukiyar mutane akwai haifar da gaba da rigima ha a cikin sa bayan samir wannan matsalolin wani ya ji haushin wani akan ya ci masa dukiya ya kai ƙara gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama iza nabi ba da ka'idan matsalul ganiyi gulmun mai wadata ya yi mu matsala lokacin biyan bashi ya yi kibiya da wannan mugunta ce inda kana da wadata sannan kuma aka kiyaye haƙƙin masu rauni da za mu zo mu ci masu rauni su ne mata yara marayu wanda bai san ciwon dukiya ba da aka ce a samu wali da zai rike masa shi ma waliyin kuma a kula da ya kula da ka'idojin da shari'a ta ce kada ya ci sai bisa ma'arufi in yana da abin da ya ci kada ya taba wanda bashi ya karye masa gwamnati ta bashi zakka wanda bashi ya karya shi idan gwamnati ba ta da shi aka ce masu bin shi bashi sai hakuri ya sai ya samu fa in kana zo usratin fa nadiratun ila maisara kai da za su yafi ma ya fi kyau da za su yafi musafi na ya fi yawa amma ya fi wancan falala wancan kuma wajibi ne wanda rana jabiru dan abdullah ko wani sa is jabiru ko ko wani sa ya ci bashi bashi ya mai yawa masu bashi suka zo suka tare shi nabi sallallahu alaihi wasallama wani jabiru hadisi jabiru daban ne wani jabiru annabi ya ga ana tare gima masallaci nabi ya ce to ku zo a tara abin da yake da shi a biya wani a biya wani a biya wani da aka biya gaba daya sai zama na har yanzu abin da ya biya bai wuce 50% na bashin da ake masa ba kuma dukiyar shi ta kare gaba da ko masu kudi a san ba ruwan su kudin su kawai suke jira ka ce amma Allah ya rama shi sauran Allah ya ji haka ku ba ku da imani da ba ku tausaya mishi ba ku ba shi haka ma ma'ana idan kudin mutum suka kare ba yadda aka iya da shi dole a rabu da shi na da yace ku yace abin da kuka samu ku ya ku irin wannan sune da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sama daga baya sai ya ƙara musu musulunci ya ba da kulawa sosai game da dukiya za ga dukiya ita ce abin da musulunci ya raba ta dalla-dalla kaza na wane ne kaza a ba wane in za a bayar su wane za a ba misali zakka misali gado misali wasiya ta sai aka faɗi kowa ga abin da za a ba shi ga yadda yake saboda akan dukiya dan adam yana iya yin komai dan adam yana iya haƙura a ci mutuncin shi yana iya haƙura a ainihin wato a ci mutuncin iyalansa yana iya haƙura game da lafiyarsa yana iya haƙuri wani ma ya yi sakaci game da addininsa amma akan kuɗi ba wanda yake jin zai haƙura ba wanda yake jin kunya zaka yi ganin mutum akan kuɗi ya ce wallahi ni akan kuɗi zan iya komai babban mutum ne ba amma ta ba zai ce to abu dai a hankali abu a hankali wajen addini zai iya cewa ba a hankali amma wajen kuɗi ba magana zai a hankali saboda dan adam da a jikin ɗabi'ar sa ne san dukiya wa innahu li hubbil khairi la shadid ko mun fahimta haka dan adam Allah ya shi akan dukiya yana iya kaiwa kowane mataki bisa shari'a saboda kiyaye wannan al'amarin abuna lafiya ta yi magana akan dukiya shi ne yake cewa min al-maqasid hibbu amwali al-wara fal asl fi amwali amwali hukm al-ismat abinda yake asali game da dukiya shine dukiya abin karewa ne fadami umamin sha'anihi itlaquhu fa muharramun duna mutira fi shir'ati fa jami'u dukkanin abinda ma min sha'ani wanda a sanadiyarsa itlaquhu za a lalata dukiya fa muharram an ana dunan fira babu kokonto game da wannan fi shari'ati a cikin shari'a musulunci an haramta duk wani abu da zai ainihin wato a lalata dukiya sawon kai za ka bata dukiyarka ko za ka bata ta wani kai an hana ka israfi an hana ka albazaranci an hana ka rowa duk suna bata dukiya Allah ya ce wa ajiyar qurba haqqahu wal miskina wa ibn as-sabili ولا تبذر تبذيرا an hana تبذير an an hana israfi ina menene mushirin da ayata ke gata wannan wai walazi afa lam yusrifu walan yaqtur wa kana bayna zalika qawama kaga an hana israf malamai sai magana akan ne bambancin israfi bari mu bari dai ambatan mana su a لا تأكلوا لا تأكلوا الأموال فيما بينكم في باطل فلذاك أخسر فلذاك أخسر صفقة لا تأكلوا أموالكم kada ku ci dukiyar junanku fi ma baina ku tsakaninku fil batil kamar da Allah ya ta kula amana ku baina ku fil batil wato da ya le kafil hukami dau ga ana amfani da al akal akal kuma shine ci na sanyawa a baki amma kuma ba shi kadai ya tsaya ba me yasa aka kawo lafazin akulu ba a ce wala ta'kulu amwalakum bainakum sai aka ce wala ta'kulu saboda dan adam mafi girman abin da ke sa ya nace wajen neman kuɗi shine abin da ya sa bakin sa kamar da ba cikin wani akari tun da aka halicci annabi adam da mala'iku suka zo suka gan shi lokacin ma shaidan bai riga ya kafirce ba sai suka tambaya suka ce meye wannan aka ce baki meye wannan aka ce dubura daga nan sai suka ce da wannan yana cikin jarabawa ci da bayan gari da muke wato mu ci ya lalace ya fita mu ci ya lalace ya fita wannan shine mafi girman musibar da muke cikin gudawa da kuma akan ta duka rayuwar mu take shiga cikin garari duk wani da mutum yake da an magana sai ce me yake nema abinci yana neman na abinci shi da iyalansa yana neman da zai sa zai sa abin da zai sa a bakin salati da mai neman kuɗi manya da mai neman kuɗi matsakaita da mai neman kuɗi ƙanana da mabaraci da mai jira da matan cikin gida kowa da yake nema abinci to da haka ake amfani da shara take ban labarin al'akala irin wannan wajen don tuna mana wannan matsala da muke ci Allah ya ce kar ku ji duke junan ku bil batil al batil shi da abin da saba wa shari'a kamar ha'inci kamar riba kamar ci da wato algushu ko da yi mutum dabara ko wannan ko ire-irensu bainakum bil batil fi batilin falazaka wannan shine aksaru safakat shine mafi mafi asarar transaction shine ka ci dukiyar dan uwanka da abin da Allah ya haramta min ajli zalika min ajli zaka harrama Allahu riba min ajli zalika harrama Allahu riba wal gisha aw akala al huquq bi hilati a sanadiyya haka Allah ya haramta riba riba ita ce duk wata mu'amala kullu mu'amalatin tatadammanu riban halan aw ma'alan duk wani abu da za a yi ƙari riba shi ne ƙari wato mutum ya ba da bashi a zo ya masa da bashi nan a ƙara wannan shi ne ribal fablikin a ribal nasi'a ko ribal fadli kuma ka ba da wani abu awo ɗaya a bakan irinsa awo biyu ko awo ɗaya da rabi kamar hatsi ko da dino ko zinariya ko makamancinsa wannan shi ne ribal fadli wancan kuma ribar nasi'a na jira da Allah yake sai man nasi'u ziyaratun fil kufri haka an haramta riba da din nau'o'in ta an haramta mai mai bayarwa da mai karba da mai shiga tsakankani da sakataren da ke rubutawa duka haramun su wata mu'amala da ke da riba haramun wal gish haka kullu mu'amalatin tatadammanu gishan aw ghararan wanda a cikinta akwai ha'inci za a ha'inci mutum a siyan masa da abin da ba mai kyau ba ko a mai dabara a anshe masa kudinsa ko a mai dabara a anshe masa wani kayansa ko gidansa ko kaza wannan haramun ne haka nan duk wata mu'amala wadda a cikinta akwai gishu ko akwai dabara ko zamba cikin aminci duka haramun ne an haramta saboda a cikinsa akwai mene a cikinsa akwai zalunci akwai cin dukiya ba bisa halas ba wa aklil huquqi da cin haƙoƙin mutane bi hilatin da dabara haƙƙin mutum a ci shi da dabara a mai wayo a a wa kadhal qimar shi sa aka hal aka haramta al qimar ta ta innamal khamru wal maisir to al maisir shi al qimar me ya alif ake da al qimar shi ne ta ta ta ta kaida shi ne duk abinda gulmu fulani gurmu fulani wato gulmuhu gulmukum duk sanda wani zai ci riba wani ya asara ka gaba mata da kasuwanci kasuwanci mai sai ya ci riba mai sayarwa ma ya ci riba don ya samu abin da yake so amma shi kimar shine kamar yadda yake a ce za a yi kwallon arsenal da chelsea ko ba ake shiga ba kowa ya je ya zuba naira ɗari ɗari ɗari ɗari mu hamsin ba dubu biyar kenan ba ko dubu hamsin ba san kan da safin ba dubu hamsin kenan ko dubu biyar to koma dai nawa ne kawai ana jira in abin da ka faɗa ya yi daidai cewa za a tashi wasa can daras ko suwanta za su ci suwanci to ana yi haka shi kenan ka ci kudin wannan shi ne caca a san da ka ci kudin nan waɗancan sun yi asara gulmuhu gulmuhu cin ribar ka faduwar su duk abin da akwai haka sunan shi tata mu kiyaye wannan bet na ja da sauransu da ya zama ruwan dare a cikin matasan mu wallahi da ma ku kiyaye shi haramun ne ba shara shara ba ta da shi ba da ire-iren sa Allah ya kira su da suna rijsun kazanta min amali shaytan cikin aikin shaytani Allah ya ce fajtanibu ku kuje masa an haramta kimar saboda waɗannan sabubban yana kawo gaba kuma aikin shedan ne kuma barnar dukiya ne wakazal kimaru muharramun wa mukusuhun da kuma almaks jam'uhu mukus shine haraji wanda gwamnati take sakawa wanda bai dace haraji iri biyu ne akwai abdaribal a wadda take muharrama akwai take kuma ja'iza gwamnati ta sa mutane haraji idan muqabilul manfa'a ne daribatun fi muqabilin manfa'atin wannan ya halasta shine kaman gwamnati ta baka ruwa a famfan gidanka ka biya kuɗi ta baka wuta ta lantarki ka biya ta baka gas ko wani abu kuma kamar za ka biya ko ta yi hanya lafiyayya ta saka tollgate dan a biya kuɗin hanyar ko kuma dan a haɗa kuɗin a sake yin wata hanya wanda ma duka halas shine abdariban ja'iza muqabilul manfa'a ka je asibiti zaka biya wani dan kuɗi saboda hidimar da za a yi maka asalin asibitin na gwamnati amma baka biya kuɗi wannan hidima ba ba za a yi gudanar da asibitin ba ka kai ɗanka makaranta ka biya wani abu don a gudanar da makaranta to duka wannan asalin shi a matsayin haraji ne ake biya amma akwai haraji na haramu wanda sun yawa a Najeriya daga cikin shi akwai wannan multiple taxation ko ina sai an ci kuɗinka an biya ka albashi an sutale wani abu a cikin albashin ka yi transfer daga wannan albashin an cire wani abu wanda ka mai transfer shi ma an cire mishi kaga ya zama multiple taxation ka biya haraji ka biya albashi ka an biya ka kai wata kwangila an biya ka kafin ka biya kwangilar ka ba ba kwangila sai da ka biya kudaden da ake biya na bidin din kwangila kuma an cire wani haraji a ciki an zo biyan ka an cire haraji ka zo ka biya ma'aikata wanda suka yi aikin shi ma an cire haraji yanzu nan za a ɗauko na airport ake gaya mu wai parking a airport ɗin Lagos awa ɗaya naira dubu shida in kai parking da mota za ka tarbi wani ko za ka aje fasinja yana haura minti sittin ya zama dubu sha idan ko mota ka ta kwana a wurin dubu hamsin wannan ai zalunci ne zama tsakani da Allah haka ɗan keke na ya sai keke na ɗin shi ya biya kuɗin takardu da kuɗin da ake biya na a duk abin da ya kamata amma kullum sai ya biya da safe ya biya da yamma haka ka zo ka ga wata tsohuwa tana sai da kwakwa a kasuwa ko tana sai da kifi a ce ita ma ta biya haraji nawa ne duka kayan kasuwar tata duk irin waɗannan suna nan da yawa haka ground rate ka sai filin ka ka biya kuɗi ka yi gini a ce duk shekara sai ka biya wani kuɗi in ba ka bar wata na kawai a ce an kwace gidan suna nan da yawa irin wannan shi yasa daga cikin mutane masu girman zunubi a wurin Allah akwai masu ansar rabon ɗan rabon a annabi yake kwatance da su lokacin da matan nan ta yi zina ko ta bayyana kanta aka yi mata haddi al-ghamidiyya annabi ya ce ta yi tubar da ko da mai karɓar rabon ne wanda tubar da Allah ya bi mai saboda girman zunubinsa saboda karuwa ta fi saukin matsala da tuba ba garamin bala'i bane abin da ake ake samu sai kaga kullun suke karewa ga sunan ga kamar su saboda Allah ya ce ta yi yawa sun cuciwa da sun cuciwa ne ita ma gwamnatin da saka su ma sun cuci ita ma sun cuce ta Allah ya kyauta shine al-muqus jam'ul maks wanda yake a ana ce mishi makas mai ansar rabon dan rabon wal aqdu yahrumu ma wujudi jahalati hakanan ya haramta a yi wata kasuwa shi al'aq a yi wata yarjejeniya ma'a wujudi jahalati ranar baka sa abin da zaka siya ba kamar da ba shi ke cewa siyan guri ko siyan tsuntsu a sama ko karka sai dabbar da baka ganta ba karka sai motar da baka gani ba karka sai kaza da baka sani ba amma anan akwai istisnai akwai abin da ake ce ma bai'us salaf idan wato yanzu ba abin da zaka siya ليس العين وإنما الوصف ina son waya irin wannan misali a ce sunanta techno sunanta hot kaza ko sunanta iphone kaza kaza ka faɗi siffar in an kawo irinta ciniki yayi in ba irinta ba ciniki bai ba amma ba yanzu ba waya hannun wani da zaka siya ba idan waya hannun wani ne sai ka auna ka tabbatar da lafiyarta cewa ta yi maka kaga za ka iya ba da siffar abin da za a kawo ma yanzu din nan ka buga waya ne ga so karo ina son a tamfa iri kaza mai kwaliti iri kaza bandar kaza ka faɗi wasu kenan to babu laifi ka aika da kuɗi an gama farashi ko kuma a kawo ma kayan wannan ya halasta shine bai salaf ya halasta ina ba da mun fahimci wannan amma in ba haka ba ya zama a siyan abin da ba a san kansa ba yanzu kamar ragon layya a yadda ake sai raguna layya a kasan mu ba a iya sanin farashi sai ka je ka taba ka san yayi ka tunda ba auna shi ake da kilo din sa a ce duk kilo daya naira dubu kaza ba ko kai da zaka taba kwankwasar sa ka kalli halittar sa in ta maka ka biya a yi ciniki a yi kwangwa baya wannan kaga bai yiwa ka siye shi da da irin wancan cinikin ya haramta so ta yi a kawo maka shi ba da kake so ba yake cewa a waka zalika tabdiru wal israfu fi hukumin shari'ati hurrimat bi adillati haka nan kuma waka zalika tabziru haka nan almubazzaranci wal israfu da wasu ne israfi israfi ko za a ce a larabci suna da bambanci al-israf shine ka ciyar da fiye da abin da ake bukata a cikin abin da ya halasta at-tabzir shine ciyar da dukiya akan abin da dama ba bukatarsa to shine al-bozai shine da yake barnar dukiya anyhow yana da bukatar mota daya sai sai guda biyar to wannan albazaranci shi kuma mai israfi yana da bukatar mota guda daya bayan ya siye ta kuma sai ya cika ta da wasu kayayyaki kuma a cikin wanda mai bukata yana da bukatar gida guda daya mai daki uku sai ya yi mai daki bakwai to israfi amma in ya sai gida guda bakwai to tabziri abinda dama bai da bukatarsa ina ba ta mun gane bambancin الإسراف فيما يحل والتبذير فيما لا يحل أو لا يحتاج duk biyun haramun an haramta israfi da dukiya an haramta tabziri da dukiya an haramta a bar wanda bai da hankali ya sarrafa dukiyarsa sai a rike masa wabtalu yatama hatta idza balagu nikah fa in anastu minhum rushdan fadu ilayhi madha amwalahum da maraya da mace wadda bata iya jiya dukiya ba da mara hankali ko yaro karami ana musu alhajar za a killace dukiyarsu ba za a bar su sarrafa ta ba don kada ta zama yin ta barnata kafin su kai munzali wa min al maqasid waɗannan guda biyar din sune al maqasid al khamsa waɗanda suke sune usul tare kiyaye amanar addini amanar rai amanar mutunci amanar dukiya da ne ɗaya da hankali su biyar kenan addinu wal nafsu wal aqlu wal malu wal wal wal wal sai ce wa min al-maqasid fi shari'ati ya fata nashiru ta'alufi wa ittifaqul kalmati al-kalmati afwan da kasra wa min al-maqasid daga cikin manufofin shari'ar musulunci ya fata nashiru ta'aluf yada hadin kai tsakanin musulmai wa ittifaqul kalmati da musulmai kuma su zama tsintsiya madaurin ki daya فنكون كالبنيان والجسد الذي هو واحد مترابط كالعقدة yace sai idan mu zama kamar gini guda ɗaya ko jiki guda ɗaya wanda suke haɗe da junansu kamar an ɗaura kaya kun ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya duka wannan kwatancan masalul mu'mini lil mu'mini kal jasadil wahid da masalul mu'mini lil mu'mini kal bunyan duka annabi ya wannan kwatancan ana son mumine su zama al'umma ɗaya su zama da haɗin kai su guje ma rabuwar kai don haka aka yi kira zuwa ga haɗin kai al'ulfa wal'ukuwar diniya tana daga cikin wato manyan makasudin shari'a Allah ya hani daga rabuwar kai da Allah yake cewa ta kunu min al-mushrikina min allazina farraqu dinahum wa kanu shi'a da kuma irin fataqatu amrahum bainahum zubra kullu ri'in ma ladayhim farihun da ire-iren su a a inna hadhihi ummatukum ummatan wahida da irin fada maza sai sallama al muslimu akhul muslimu la yadrimuhu la yakaza la yakaza su waɗannan nassoshi ne suna nan da yawa game da umarni akan haɗin kan al'umma da hani daga rabuwar kai da hani daga tsitsa ga al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa gida-gida na na na na na barna da na son zuciya wa min al maqasid fi shari'ati ya fata نشر التآلف واتفاق الكلمة فنكون كالبنيان والجسد الذي هو واحد مترابط كالعقدة فجميع ما yufdi ila tafriqina ka fasadi zatil baini aw ka khusumati daka aka hana duk abin da zai jawo zuwa ga rabuwar kai ka fasadi zatil baini kaman sanya barna tsakankanin mutane ta hanyar gulma da annamimanci da yaɗa gaba da sauransu an hana saboda shedan yana amfani da wannan dama inda shaitana yanzu ku bai shedan zai amfani da wannan dama ya ya gitta rigima tsakankanin mutane auka husumati haka nan an hana duk wata husuma rikici da tashin tashina da fada da rigima tsakanin makwabta ko ƴan uwa ko kishiyoyi ko aminan juna ko masu sana'a iri ɗaya da an hana وكذلك التحر- التحريش أو كتعصب لمذاهب فقهية وقبيلة هكذا كما أن هنا أينه واتو كتحرش التحريش شيني واتو آه تادا كيف بايا يرد جمع تادا فتنة أو كتعصب ko tada rigimar kabilanci mu ne hausawa mu ne yarbawa mu ne fulani mu ne hausawa mu ne kanuri mai ta rigima da junanmu irin yadda ake gani yanzu duka shi sa ake samun fitina tsakanin mutane a limazahibin fiqhiyyatin wa qabilati ya zama akwai ta'assubanci ga mazhaba ta fiqh ko ta'assubanci ga kabila hanyoyin ta'assubanci akwai kala hudu akwai a ta'assubul qabl haramun akwai at-ta'assubi at-ta'assub wanda yake al-mazhabi na na babancin kungiya addini shi ma wannan haramun akwai at-ta'assub al-iktisadi bambanci na tattalin arziki shine irin mazhabin karuna karuna da yake ganin cewa shi ya fi kowa shi ya fi kowa tunda Allah ya ba shi dukiya akwai kuma at-ta'assub al-istiqrar na mulki shine irin na Fir'auna da yake cewa alaysa bi mulku misr wa hadhihi al-anhar tajri min tahti afala tubsirun am ana khairun min hadha alladhi huwa mahin to kada a wulakanta wani ta bambancin kabilarsa ko bambancin karancin wadatarsa ko dan mazhabar da yake bi ta addini ta fiqh ko wani abu makamancin haka duk waɗannan su ma haramun ne an hana muna ganin bari mu sake dakatawa a nan saboda lokaci sai mu ga inda za a ba da minti biyar ga masu yan bukatu sannan mai shawara mai zabi insha Allah wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh